إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan fagen mai albarka na Rumfar Club a birnin Tawa domin ci gaba da daura a cikin manzuma ta qawaidu usulul fiqh wa qawaidihi manzumatu usulul fiqh wa qawaidihi na al-Imam Ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala wannan shine darasi na uku a cikin wannan karatu a yau za mu tashi al'adillatu lati ya shiru biha taklifu dalilai wanda da su wajabci yake samuwa ma'ana duk abin da za a samuwa na wajabci na umarni ko na hani to ana kira tosa ne daga wa'inna abubuwan da za a zano a cikin wannan baituka masu zuwa malam ya ce walzam tariqatan nabiyil mustafa وخذ بقول الراشدين الخلفاء قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجح وحجة التكليف خذها أربعة قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة والرابع القياس فافهمنه ما لن يتي والزم طريقة النبي المصطفى كلزمتي هنية النبي al-mustafa wanda yake zababbe wa khudh bi qawlir rashidin al-khulafa kuma ka kama ka rike magana ta ar-rashidin al-khulafa ma'ana khulafa'ur rashidin qawlus sahabi hujjatun 'ala al-asah ita magana ta sahabi hujja ce a magana mafi inganci malam yukhalif mithlahu fama rajah matukar dai sahabin bai saba ma a me yake da suna sahabi irinsa ba fama raja kuma sannan ba a san wanne ne daga cikin magunansa ba daga cikin daga cikin su biyu kin wanda magana shi ta inganci wannan ishara ce zuwa ga ka'ida usuliya suke cewa qaulus sahabiyyu qaulus sahabiyyi hujjatun bi shartihi qaulus sahabi hujjatun bi shartihi maganar sahabi hujja ce kamar yanda in manzo Allah yace ayi za a yi to haka in magana ta sahabi ta zo ta ce a yi za a yi shi ne ma'anan ƙaunin sahabi hujja sai dai bishartihi da sharaɗi sharaɗi na farko Allah yi khalifa ƙaunahu nassan shari'iyyan kada maganar sahabin ta saba mauni nasi na shari'a na biyu kuma Allah yi khalifa hu sahabiyun akar kada kuma a samu sahabin da ya saba mata kenan idan aka samu sahabi yayi magana magana shi bata ci karo da alkur'ani ko sunna ba kun babu sahabin da ya saba masa to wannan magana ta sa kai tsaye hujja ce amma idan an samu sahabin da ya saba masa to za a dibi da shi da gudan wanne ne magana shi tahi dalili to sai a yi aiki da wanda magana shi tahi inganci bil misali yattadhi al maqal yana daga cikin aqwalikin Abu Huraira yake cewa man istata aminkum an yutila ghurratahu falyaf'al duk wanda yake so daga cikin ku a wajen arwalla hasken shi yayi yawa to yana iya yi ma'ana ya rika wuce ijiyar kafa ya rika wuce gwiwar hannu a wajen wanke a wajen arwalla ana gane da kyau ko to kun ga wannan magana tashi mafi yawan malamai sun ce akan cewa ba zai aiki da maganar shi ba dan me yasa dan ta saba ma alqur'ani ta saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da me Allah yake cewa idza kuntum ila salati fakshilu faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila aish ila almarafiq kenan bakin gwiwa aka ce to shi kuma Abu Hurairah yace kana iya ka wuce ha'ina ha wajen hamuta ana ganda ke ku wa arjulakum ila alka'baini shi kuma yace ana iya hawa har wajen mi kwabiri har wajen gwiwoyi to kun ga kenan wannan magana ta Abu Hurairah ba za a aiki da ita ba domin me لأنها تخالف نصا شرعيا wannan shine kenan kenan qaulus sahabi hujja maganar sahabi hujja ce in dai bata saba ma nafsi ba ko wani sahabi bai saba masa ba malam yace wa hujjatu taklifi khudha arba'a qur'anuna wa sunnatun muthabbata yace hujja ta taklifi ka karbe ta guda hudu ce na farko qur'anuna alqur'anin mu wa sunnatun muthabbata da sunna wadda ta tabbata hadisi tabbatacce kun ga ba a ce ko ne irin hadisi ba sai mi sai tabbatacce kenan baya shiga da'ifi ko mawdu'i ko abin da ya kama da haka min ba'daha ijma'u hadhihi al-umma wa rabi'u al-qiyas fafhamanna yace bayan su sai ijma'i hadhihi al-umma ijma'in wannan al-umma kenan ijma'i ijma'i shi ma hujja ne wa rabi'u na hudu kuma al-qiyas fafhamanna ka gane wannan magana da kyau kenan wannan sune al-adilla guda hudu wanda da su ake cira to hukunce-hukunce na musulunci na farko alkur'ani na biyu qiyasi eh me yake da suna sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na uku ijma'i ana gane da kyau ko na hudu shine qiyasi to qaulu sahabi shi yana shiga a cikin sunna domin maganar sahabi akwai lokacin take zamantowa kawar manzo Allah ne ya faɗi suke cewa qaulu sahabi فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع idan sahabi yayi magana a cikin abun da babu ra'ayi a ciki to hujja ce misali sahabi ya ce duk wanda yayi abu kaza zai shiga wuta to kai tsaye ko da babu hadisi karar daga manzon Allah da ya faɗi haka faɗin da ya cewa duk wanda ya abu zai shiga wuta to wannan magana ce wadda take nuna daga manzon Allah ya shita ko da bai bai faɗi ba da saraha cewa manzon Allah ya faɗi shi yasa za ku gani a cikin ruwayoyin hadisi akwai abin da ake cewa al-marfu'u hukman ma'ana hadisin da yake da hukuncin kamar manzon Allah ne ya faɗi tare da cewa ba manzon Allah yami ba ya faɗi amma dan saboda magana ce wadda asali an san sahabi ba zai faɗe ta ba sai ya ji ta daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ke ina ganin matsalar mikro ce ko to mu ko ina da shirin mu muke ga gana mu na ai amfani da shi tare da tijiya tijiya ake ta ba mu hala to yayi ko in gyara nan na'am bai yi ba harko ko yayi ko na'am malam yace al'amalu bin niyyati su ayyuka suna gudana ne da niyoyi wa hukum li kulli 'amilin bi niyyati wasdud 'ala al-muhtali bab hilati fa innamal a'malu bin niyyati kama ata fi khabari thiqati wa yahrumu al-mudhi fi ma fasada illa bi hajjin wa'timarin abada والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع ما لن يتي وحكم لكل عامل بنيته kowanne mai aiki kai masa hukunci da niyyarsa wasdud babal muhtali baba hil wasdud alal muhtali baba hilati shi kuma wanda yake so yayi dubara to ka like masa hanya ta dubararsa wannan ishara ne zuwa ga ka'idar alhiyalu fi shar'i batila alhiyalu fi shar'i batila duk dubarar da mutum zai a cikin shari'a to wannan dubarar ba za ta tsiratar da shi ba sai gaskiyar niyyarsa a wata ibara kuma suke cewa kullu hilatin tuhaqqiqu batilan wa tubtilu haqqan fa muharrama duk dubarar da mutum zai dai ya ƙaryatar da ƙarya ya gaskatar da ƙarya to wannan dubarar ba ta halatta haramun ce sannan a kishe sai suka cewa wa kullu hilatin tubtilu wa kullu hilatin tuhaqqiqu batilan wa tubtilu haqqan ko kuma wa kullu hilatin tuhaqqiqu batilan wa tubtilu haqqan fa muharrama ko kuma wa kullu hilatin tuhaqqiqu haqqan wa tubtilu batilan fa ja'iza duk dubarar da za a yi dan a tabbatar da gaskiya a ƙaryatar da ƙarya to wannan dubarar ta halatta san ko ana gane yau ba duk dubarar da za a yi don a ƙaryatar da ƙarya a tabbatar da gaskiya to wannan dubarar ta halitta ana shi daga bolin ku rage bolin ki na'am yayi ko
na'am har yanzu na'am ba daga nan bane
yayi na'am malam yace
فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات yace domin ayyuka gaba ɗayansu da niyya Allah yake aiki kama a tafi khabari siqati kama yadda ya zo a cikin labarin asiqat waccan ka'idar da muka kawo ta alhilu fi shar'i batila ya kamata mu bada misali a kansa don misali shi ke fa'idantar da shi ke sa a gane ka'ida da kyau misali mutum ne ya san da in har ya sarevai zai iya tashi sallar asuba sai ya ki sarevai aka zo bai samu sallar asuba ba to yana da zunubi don mi don saboda ya san abin da zai sa ya samu mi ya samu sallar asuba ya saba sarevai amma don yau yana so ya kwana isasshe sai ce kabirin hidda revai kin nan in an yi sallar airi ban tashi ba ne to a kai ai baka so baka tashi ba ko kenan wannan hilakin batila wannan hilakin ba za ta baka ba za ta baka rangwame ba wannan shine kenan fa innamal a'malu binniyati kama ata fi khabari thiqati domin su ayyuka da niyoyin su ne Allah yake aiki kama ata fi khabari thiqati kama yanda yazo a cikin labarin as-thiqat sune tabbatattu ma'ana kama yanda yazo a cikin hadisi tabbatacce a hadisin Umar ko innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa niyya tana da muhimmanci a musulunci akwai wannan niyyar wannan ka'ida ta innamal a'malu binniyat akwai ka'idodi kusan 10 da malamai suka hiddo a ciki daga cikin ka'idodinta suke cewa an-niyyatu ablagu min al-amali niyya ta yi aiki amfani ana gane da kyau ko niyya ta yi aiki amfani sannan kuma suke cewa al-ma'zur me yake da suna al-ma'zur ma'jur al-ma'zur ma'jur wancan da ainun wannan da hamza duk wanda yake da uzuri yana da niyyar yin wani aiki sai uzuri ya hana mishi wannan niyyar wannan aikin to za a bashi ladar kamar yayi aikin ba sai ko kun gane da kyau ba yana da niyyar yayi aiki yana da niyyar zo wajen daura a bisa hanya sai sai wani hatsari ya same sa bai samu zo daura ba duk ladar da kuka samu shi ma za a baskata masa nasa kaso in baka yadda ba a hadisi wata ran an dawo daga gazwatu tabuk ko yakin badar ne an tinkaro madina manzo Allah ya tinkayi dutsin madina sai ce inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa sharakukum fil ajri a madina akwai wasu mutane suna can cikin matansu suna can cikin inuwa suna hutawa amma duk wani kwararo da tudu da kuka hau duk wata lada da kuka samu su ma suna da kaso a ciki sai sahabbai suka ce wa hum bil madinati ya rasulullah suna can madina suna shan iska mu kuma muna shan wahala kuma a ce suna da lada su ma sai manzo Allah yace na'am habasahumul uzru eh uzuri ya hana su zuwa amma suna da niyya ala kai da ke ko to shine an-niyyatu ablagu min al-amali ma'ana niyya ta yi aikin muhimmanci wannan zai iya zakuwa yayi sallah bai da lada wannan kuma na kwance na kwana a bashi lada dan mi kwana ya dauke shi bai samu ya sallar ba amma yayi ne ya tashi kiyamul laili shi kuma wannan ya tashi yana kiyamul laili ya daga murya dan a sai yana yi yayi ba lada shi kuma wannan bai yi ba amma ga lada anniyatu ablagu fasahihuna wa yakum ya ikhwatal islam a gyara niyoyi in wa masu girma wa yahrumul mudiyu fi ma fasada illa bi hajjin wa atimarin abada wa yahrumul mudiyu fi ma fasada kuma yana haramta mutum ya ci gaba da ibadar ta riga ta lalace illa bi hajjin sai in dai hajji ne wa atimarin ko kuma umara abada hal abada abinda ake nufi shine duk ibadar da ta lalace kana cikin yin ta to haramun ne ka ci gaba da yin ta sai hajji da umara misali kana cikin sallah kuma kai ne sahun gaba alhali kuma kusan sahu goma a daga cikin masallaci sai arwalla ta kare maka kuma sai ka ci gaba da sallah kai kememe dan wai kumya kar a ce Allah ga yadda ke ko yayi kememe ya ci gaba da sallah to yana wannan sallan mutane ana rubuta musu lada shi kuma ana kwarara mishi zulubi shine ma'anan wa yahrumul mudhi fi ma fasada duk ibar ta lalace haramun ne a cimi a ci gaba da yin sa ana gane da ke ko illa bi hajjin wa atimari sai dai haji da umara abadan su hal abada su da an fara su domin Allah ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah su wannan ya fara su sai an cika ana gane da kyau ko yanzu lokacin da su manzo Allah za su je umara a sulhul hudaybiyya kun ga ai hana su shiga akai ko amma duk da haka me Allah yake musu su yi duk abin da ake yi su yanke hadaya kuma su yi me su yi aski amma da sallah ce ka zo za ka yi sallar aka ce in ka duka kai ruku'i sai an cire ma kai ana ganin da kyau ko kaga babu zancen sallah kenan sallah wannan ta kace sai ka cire ka tahiyarka amma daga baya sai ka mi sai ka ramka ta wannan shine kenan a takaice dai da ibada ta lalace ba a ci gaba da yi za a tsaida sai dai shi azumi shi kuma kame bakin ne zaka yi shi kuma kame bakin da zaka yi in ramadan ne ramadan shi dole ne ka kame baki ko da baka azumi dan saboda kada ka sanya wa mutane shubuha والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع والنفل جوز قطعه أما إتكم نافلة يا هلت كاتيتا ما لم يقع ما لم يقع حجا وعمرة ما تكر دي با حج بني كو عمرة فقطعه امتنع تو شي wannan an hana kati shi koda haji ne na nafila ko haji ne na ko umara ce ta nafila ko da yake ita ita duka nafila ce ko ai umara asali ba ta daga cikin yake da suna shika-shikan musulunci to sai dai da yake in ka je hajjin ai ba abin da zai hana maka kai ne kai umarakin kenan tare suke ko da yaushe yasa shi ba a kawo shi a cikin fara'id sai dai a kawo hajjin kai sai dan a haɗe suke domin in kai hajji to tabbas za ka yi umara amma kana iya kai umara ba kai mi ba ba kai hajji ba to wannan dalili ne akan ka'idar suke cewa ma la yajibu ibtida'an la yajibu itmama ma la yajibu ibtida'an la yajibu itmama duk abinda ba dole bane ka fara shi to ba dole bace ba dole bane ka ida shi an gane da kyau duk abinda ba dole bane ka fara shi ba dole bane ka ida shi bil misali yatadhi al maqal azumin sita shawal dole ne a duk ku bani amsa dole ne ba dole bane to ya halatta ka doki azumin shawwal kawai irin yau ka zo ka isko an kawo mafi ka ce kai wannan bai kamata ba sai ba dan ba kullun ake samun wani irin wannan gara basar ba sai ka sai ka kare azumin baka da laihin komai kuma wannan ka'idar dalilin ta hadisi manzo Allah yace as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsuhu shi mai azumi na nafila yana da ikon cin karansa ba babbaka ba hakari ba na karin magana ne ba ba ana nuhin ba kana dama kai kai bude baki da kare a'a karin magana ne na Hausawa yana da ikon cin karansa ba babbaka ma'ana yana da damar ya ci gaba a asali ma a riwayar sai manzo Allah ce in sha'a aftara wa in sha'a sama in ya so ya kare azumi in ya so ya ci gaba da shi kenan dai ma la yajibu ibtida'an la yajibu itmama duk abinda ba dole bane ka fara to ba dole bane ka ida misali ka huddo sadaka zaka sa a cikin kwankwan masallaci sai ka ka huddo za ka zura sai ka suna kai akwai shashafa ban yi ba to wannan wannan shitar da Allah wadai ga ga wanda ya bada misali mai kyau kai ashe ban bayar kudin kari ba to sai ka maida aljihu ko kuma kai gobe fa babu kudin bada kayan miya sai ka maida aljihu to babu lahi amma in har ta riga ta shiga to dole ka barta tunda ai aka ce la yajibu itmaman kenan in har an riga an kare shi kenan ba a koma ala gane nake ko wannan shine kenan ma la yajibu ibtida'an la yajibu itmama sai dai haji da umara domin su an ce wa atimul hajj wal umrata lillah mala yace ahkamun muta'alliqatun bil jahli wal ikrahi wan nisyan hukunce hukunce wanda suke da alaka da rishin sani da kuma a cilasta mutum ya yi abu da kuma mantuwa wal ismu wad damanu yasqutani bil jahli wal ikrahi wan nisyani in kana za fi haqqi maulana wala tusqit damanan fi huquqi lil mala wa kullu mutlafin fa madmunun idha lam yakun al itlafu min daf'i al adha wa yadmunu al mutliyu bil mithli bil mithli wa ma laysa bimithlihi bima qad quwima وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه دمن وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع, فاسمع قيلي نعم malam yace wal ismu wad damanu yasqutani bil jahli wal ikrahi wan nisyani zunubi da kuma biya suna faduwa idan mutum yayi yayi su ne ta hanyar rishin sani ko kuma an tilasta sani ko kuma ya manta ne ma'ana in dai har kai laihi a cikin rishin sani ko a cikin an tilasta ka ko kuma a cikin mantuwa to ba za a baka zunubi ba ko kuma ka bata wani abu a cikin mantuwa ko a cikin rishin sani ko an tilasta ka bata abin to ba za ka biya ba ana gane da kyau ko sai mala yace in kana za fi haqqi maulana wala tusqitu wala in kana za fi haqqi maulana wala in kana za fi haqqi maulana amma wannan ya shahi in haƙƙin Allah ne ma'ana in haƙƙin Allah shine wanda in kai laihi cikin mantuwa ko cikin kuskure ko an ci da saka ba zai baka zunubi ba kuma ba sai ka biya wannan laihin da kai ba ba sai ka yi kafara shi ba wala tusqit damanan fi huquqi fi huquqi lil mala amma in haƙƙin ɗan adam ne ana gane da kyau ko ka ka, ka lalata to shi wannan mantuwa ko an cilasta ko ko ko rishin sani bai yahe maka shi sai ka biya shi wannan za ku gane shi idan muka kawo ka'ida ta nasar ka'idodi guda biyu ne aka gaya muna anan ka'ida ta farko asalin ta hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah tajawaza an ummati al khata'a wan nisyana wa masukrihu alaihi Allah ya yafi ma al'ummata duk abin da suka yi cikin mantuwa ko aka tilasta su su yi ana gane ko kuma abin da suka yi a cikin kuskure na hudun shi abin da suke a cikin mantuwa wannan shine kenan to sai ka'ida ta biyu shine huququllahi mabniyatun 'ala al-musamaha wa huququl 'ibadi mabniyatun 'ala al-mushaha huququl 'ibadi mabniyatun huququllahi mabniyatun 'ala al-musamaha wa huququl 'ibadi mabniyatun 'ala al-mushaha haƙƙin Allah in kai a cikin kuskure ko mantuwa yana yahi maka amma haƙƙin 'yan adam su wannan sai dai shi Allah ya yi maka nashi amma na mutane su sai ka biya su sai ka biya shi bil misali yattadhi al maqal kai ne aka cilasta ka aka ce sai ka yanka ragon mutane ana gane da kyau ko sai ka kashe ragon mutane aka ce dole ka halbi dan ragon can ko a kare maka wuya to daga kare ma rago wuya da a kare maka wuya wane yi kuma ka kare ma rago wuya ko to yanzu kun ga tilasta ka akai sai ka kare ma ragon nan wuya ka halbe shi yanzu da banza banza ne ka kare ma wannan ragon wuya ya za a yi maka a musulunci na farko kana da zunubi ko domin ka lalata abin mutane na biyu kuma sai kami sai ka biya ragon to yanzu tunda an tilasta ka ne haƙƙin Allah shine zunubi ko to Allah ya yi maka zunubi tunda an tilasta ka ne amma shi kuma ragon ha sai an mi ya anbiya tun da haƙƙin waye mutanen shine wa huququl ibadi mabniyatun alal mushaha shi kuma haƙƙin ɗan adam Allah yana rewa shi shi bai yahi ma mutum sai dai mutanen isu sun ga dama su yahi maka to anan kuma har yanzu ka'ida ta akwai wata ka'ida shine suka ce al jahlu wal khata'u wan nisyanu yusqitul yusqitul ithma wa la yusqitul hukma yusqitul ithma wa la yusqitul hukma misali idan mutum da gangan ya yi sallan magariba ba a walla sallar shi ta yi ba ta yi bayan haka kuma mi yana da zunubi to cikin mantuwa ya sallan magariba ba a walla yanzu miki a kansa akwai zunubi a kansa kuma dole sai ya sake wannan sallar ko? so yanzu idan cikin mantuwa ya sallaba arwalla yana da zunubi to ita sallar fa sai ya sake ta shine yuskitul isma wala yuskitu alhukma an yahe maka zunubin amma shi hukuncin sai kame sai ka zo da shi shine alkhata'u wal jahlu wan nisyanu yuskitul isma yana ana yahe maka zunubin ne wala yuskitul hukma amma shi hukuncin sai kame shi sai ka yi shi ana gane da kyau ko akwai misalai masu yawa ka'ida ta hoto hili mata hito hili ba a ƙara ba da misali to malam yace wa kullu mutlafin fa madmunun idza lam yakun al itlaf min min daf'il adha wa kullu mutlafin fa madmunin duk abin da aka lalata to sai an biya shi idza lam yakun al itlaf min dafi al adha amma idan ya kasance abin da aka lalata ba dan a tunkuɗe cutarwa bane wannan ka'idar abin da ake nuyi shine idan ka lalata abin mutane dan saboda ka kare cutarwarsu daga gare ka to ba za ka biya ba ga yanda ka'idar take a nasir man atlafa shay'an ليدفئ ضرره عنه لم يضمنه بالمثال يتضح المقال كيني وتسانيا تيو cikinka mai kattan kahoko akai daidai kuma kana rike da barandami sai kan randama mata shi kana randama mata shi kuma ta some an yi daidai kuma ka same ta a wajen Ahmadun Kullai ku za Ahmadun Kullai ko ba ba uwaye mutane ne muke kira akwai amadun kunnai to sai ka same ta a amadun kunnai in akwai wanda sunan shi sunan ma'afin shi amadu ya muna afuwa to bari mu je sankon kunnai da shi abokin ku ne ko now so aha sai ya same ta a amadun kunnai sai ta sheka ma'ana sai ta mutu ana gane da kyau ko wannan wannan saniyar ta mutu yanzu wannan saniyar zai biya a ba zai biya ba tunda ya bige ta ne don saboda ya kare cutar wanda za ta mi za ta mishi to amma da banza-banza ya buga mata wannan barandamin fa a sai ya biya ana gani da kyau ko wannan shi ne kenan to ka'idar tana da kishiya bari mu yi waga ta biyu sai mu sai mu kawo kishiyar ka'idar wa yadmanu al-mithliyu bil mithli wa ma laysa bi mithliyin bima qad quwima na'aza tana da alaka da wacce amma dai duka tana da alaka wa yadmanu al-mithliyu bil mithli duk abinda wa yadmanu al-mithliyu bil mithli ana biyan abinda aka lalata da da kwatankwacin abinda aka lalata kin in ka kashe saniyan mutane to zaka bada kwatankwacin ta in ka lalata me yake da suna ka kabar da motan mutane to zaka bada irin wannan motan ana gane da kyau ko shine ma'anan wa yadmanul mithliyu bil mithli abunda aka lalata za a biya shi da makamancin sa ne wa ma laysa bi mithliyin bima qad quwima abunda shi kuma bai da makamanci bima qad quwima to shi za a yi za a kiyastawa ne ka'idar anasar shine suke cewa al mithliyu idza utlifa yudmanu bi mislihi wal muqawwimu bi qimatihi idan ka lalata abu to in zaka biya zaka biya makamancin sa ne in kuma abun babu makamancin sa to za a biya kimar sa ne ana gane da kyau ko jayyid wa zai ba mu misali bari in ba ku misali to ji irin abubuwan da babu su a nan Niger ne sai irin su cana ake samun su ko kuma dai a ce mutunan gashi kadai ke da irin wannan abun sai ka lalata mishi wannan abun to kun ga babu irin shi balantana ami a biya shi ko to sai a kimanta wannan abun nawa zai iya kasancewa wannan abun da aka lalata shine sai a bada kima shine wal muqawwimu bi qimatihi shi kuma al mithliyu idza utlifa dumina bi mithlihi muka ce kawai misalin ka lalata mutum salular shi to zaka sai mishi irin ta ko motsan shi zaka sai mishi irin ta ko abin da ya kama da haka wannan ka'idar da muka kawo a can ta misali shine suka ce man atlafa shay'an liyudfi'a dararahu bihi zamana duk wanda ya lalata wani abu ta hanyar kare cuta da za ta zo masa da wannan abin to sai ya biya shi kishiyar waccan ai waccan muka ce sane tayo cikin gani sai kami sai kami sai ka bige ta kenan ka kare cutar wajen kare cutar wakka ce ka kashe ta ba za ka biya ba to amma idan ya kasance misali wani mutum ne ya biyo ka da moto ko da mota sai ka zo ka laɓe bayan wannan saniyar yana zuwa sai bigi wannan saniyar to a wani lokacin sai ka biya wannan saniya don mi don saboda ka laɓe wurinta ne don ka kare mi ka kare cutarwarka da ita ba wai ka kare cutarwarta daga gare ka ba shine li yudfi adrarahu bihi shi kuma wata li yudfi adrarahu anhu ana gane da kyau ko wannan shine kenan akwai misalai masu yawa dan lokaci baya isa ne malam yace wa kullu ma yahsulu mimma qad udhin falaysa madmunan wa aksuhu dumin wa kullu ma yahsulu mimma qad udhin duk abunda yahsulu zai samuwa mimma qad udhin na daga cikin abunda an yi uzin an yi izini falaysa madmunan to shi ba za a biya sa ba wa aksuhu amma kishiyarsa dumin to za a biya yanda ka'ida take shine ma tarattaba 'ala al-ma'zun fa ghayri madmun duk wanda aka yi mishi izinin yayi wani abu sai wajen yin wannan abun yayi banna to ba zai biya ba ana gane da kyau ko misali kai ne aka sanya ka ka gina rijiya wajen gina rijiyar sai dan masu gida ya fada cikin rijiyar ana ganin da kyau ko to wannan fadawar da ya mutu ko bai mutu ba kai baka da baka da komai domin waye sa kai rijiyar mai gida ko mai gida ya sa kai rijiyar amma da kawai zaka zo tsakiyar hanya kai katar rami sai wani dan mutane zai fada sai ka biya dan ba a saka ba ko sai ka biya to wannan shine kenan me yake da suna duk wanda aka yi mishi izinin yayi abu sai wajen yin abun yayi barna to ba zai biya ba misali akwai wani karin magana da Hausa suke cewa ciko ya biyo gertai Allah gane da kyau ku to in a musulunce ne ciko ba zai biyo gertai ba gertai wajen gyaran ƙarya sai ya hoshe ai kun san gertai ko a ka mishi ƙarya ya gyara ta to wajen gyaran ta sai ya hoshe ta to a hausa suke ciko ya biyo gyartai abinda ake nihi tunda ya wace ta sai ya biya ko to a musulunci ba zai biya ba dan kai ka bashi in baka bashi ba yana yana hushe ta to amma kuma akwai akwai wata kaida kuma ala ga da ke ko suka ce al aminu la yadmanu illa idza farrata aw qassara wanda aka bashi amanar wani abu yayi wani amfani da shi ko ya kula da shi sai abin ya lalace ba zai biya ba sai in yayi sakaci shine illa idza farrata aw qassara ko kun bai kula da abun ba to misali in girsan ana kallo sakaci yayi tunda ka kame shi ƙwarya sai ya zamna ya ce ya zamna akan ƙwaryar dan ya dumke wata ta hoshi ai ka san nan ciko ya biyo garte ko tunda kai dai ka san ƙwarya ba a zama samanta Allah ga da kyau ko to nan yayi sakaci sai ya biya shine illa idza farrata aw qassara amma in ba shi ba al'aminu la yazman in an ba mutum amana aka samu kuskure a amanar da aka bashi ba zai biya ba sai in yayi kuskure sai in yayi mi sai in yayi sakaci shine sai shine aka ce wa aksuhu dumin amma idan ba a baka amana abun ko ba a yi maka izini ba to zaka biya wa ma alal muhsini min sabili wa aksuhu zalimu fasma qili wa ma alal muhsini min sabili haka kuma wanda yazo kyautatawa baya da laihi wannan kusan kuma ayar a aya ce ta alkur'ani ko wa ba alal muhsini min sabili wa aksuhu zalimu fasma aqili kishiyarsa shi kuma shine azzalumi kashi magana ta shi sai ya biya abinda ake nihi anan shine mutun ne yana bisa kan hanya sai ya ga kamar wani abu zai lalacewa ina so na so ne mu samu wani misali wanda wanda zai dacewa da kyau sai ya gona abu wanda zai lalacewa yanzu wajen gyara wannan abun yawwa ina buƙatar mai mukomi ne shi wajen gyara wannan abun sai abun ya lalace ana gane da kyau ko to ma alal muhsinina min sabil shi ya zo dan ya gyara ne to wajen gyaran ne aka samu me kuskure to baya da laifin komai amma kishiyar shine wanda me yake da suna ya zo ne misali dama don saboda ya ɗauki abin sai aka samu aka si aka damke shi ta shi wannan azalumi ne sai ya mi sai ya biya na su ku ba mu wani misali mai kyau na eh eh na na na jazakumullahu khairan jazakumullahu wannan misalin ya kyau sosai to kun ga wannan ihsani ne zoyi baya da laihin komai shine ma'alal muslimina min sabil ko kuma da a ce wajen cire mata hijabin sai ya ƙara makure ta shi dai niyyar shi dai cire hijabin ne ko ya ƙara makure ta hasala wayo ne wayo kai na to ba da lahin komai misali ne tunda ya zo da ya dum innamal a'malu binniyati to wannan shine ma'anal ma'anal muhsinina min sabil ma'anal muhsinina min sabil eh eh yawa jazakumullahu khairan kamar likita wajen yin magani aka samu kuskure ko wannan shine kenan eh a likita ne ko eh a to shi yasa yana da gaskiya to amma fa amma fa muka ce in farrata au kasara sai ya biya an kama kamar laya kaga yana sheka yana dokar rai kace a kira na ku bari in kare apple kinga sai ya apela ma'ana shi ya wuce ya mutu to sai ka biya ana ganin da kyau ko eh ku tsaya ni wannan wannan ma ya taba faruwa da ni ya taba faruwa da ni ba ni ba iyali ta ce nake jiya serum ne ya abin ga ya kare kun san in ya kare jini yake ne yake sha sai na ji na gaya musu serum kin ya kare jini yana shawa suka ci to suna zuwa har aka kusan minti uku sai da jinin nan ya kusa cika ciyo kin nan sai ne sauri na hidda shi suna zuwa ya kai ya kai nace mishi tun yaushe nace muku jini yana jini yana yana zuba kun ga irin wannan da a ce jinin ya tayi har aka dauki tsawon lokaci har aka samu wata matsala sai sun biya sai sun biya li'annahum farratu wa qassaru wannan shine kenan amma gaskiya likitoci akwai matsala wallahi akwai matsala ba ma ba ma wannan kaida ba mu'amala da likitoci suke ma maras lahiya wallahi abun akwai matsala sosai a sabo da su haba kaga likita tana ma maras lahiya tsawa irin wanda bai kamata a ce a mishi tsawa ba marar lahiya da yake bukatar me lallashi eh rarrashi eh to yawwa to kun gani lake il premier remit ai mi hausa suka ce shi hidar huska to kamin ki aza shi gado imishi a ayya ya hakuri ya hakuri to kwanta shi hudar huska sai shi hidar tawa en en ya sunan watan watan jami'ar wata ku shirya mana muhadara shawarori ga likitoci a cikin karin magana za mu ba su shawarori a cikin karin magana dangane da aikinsu na likitanci ana gane da kyau ku kamar yadda muka yi muhadara tarbiyyar nasihohi game da tarbiyyar yara a cikin karin magana muka yi haka kuma nasihohin tarbar ramadan a cikin karin magana haka kuma muna da akwai muhadarar da zamu yi ina son agadar zamu yi sayin lakodi fa دروس التوحيد في الأمثال الهوسوية دروس التوحيد أتكين كريم مغانا نهوسا ala gan da kyau wannan duk yana daga cikin hikima na da'awa a rika sabuntawa kamar yadda malumai malumai magabata a larabci da waƙe sai su yi maka wa'azi a cikin waka imamu ali an sha rawaito waƙoƙi da yake yi wa'azi da yake a cikin waka mu kuma na hausa an san mu da karin magana to sai ai muku wa'azi a cikin me a cikin karin magana wannan shine kenan malam yace ina ne zamu al'uqudu wa aksamuha al'uqudu wa aksamuha in aka ce al'uqud shine abin da ya shahi yarjejeniya tsakanin mutum biyu aure yana shiga kasuwanci yana shiga ana gane da kyau ko da kuma me yake da suna alƙawali duka suna shiga a cikin al'uqud mala yace wa aksamuha da kuma kashe-kashen su ثم الأقود إن يكن معاوضة فحر فحر فحررنها يوا ثم الأقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر فدر التفرقة لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم وكل ما أتى ولم يحدد بشرع كالحرز فبالعرف حدودي من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق واجعل كلفظ كل عرف مضطرب فشرطنا العرفي كاللفظي يرد وشرط عقد كونه من مالك وكل ذي ولاية كالمالك وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر wa kullu da'wa li fasadil aqdi ma'a adda'i sihhatin la tujdi wa kullama yunkiruhu al-hisumna husumna sama'a da'wahu wa didda husma'a malan yace thumma al-uqud in takun mu'awada sannan shi al-uqud yarjejeniya idan ta kasance mu'awada anan yana nufin uqud na kasuwanci ko uqud na bani in baka to idan yarjejeniya ta kasance ta mu'awada ce uqudul mu'awada shine ma'anan kasuwanci saye da sayarwa idan saye da sayarwa ya kasance ana ganin nake ku summan uqudu in takun mu'awada sannan yarjejeniya in ta kasance ta kasuwanci ce faharirnaha wa da mukhatara to kai kokari ka tabbatar da sharuɗanta ka nisanci haɗari a ciki ana gane da kyau ko ma'ana kai kokari dai ka tabbatar da duk abin da ya dace a wajen kasuwancin an yi shi shine ma'anar faharirnaha wa da ilmu khatara yana daga cikin shi misali idan zaka sai abu ka tabbatar da ka ganshi ka san menene kin idan zaka sai abu ka tabbatar da me yake da suna kudin da zaka bayarwa domin ana iya a saida maka abu nan gaba za ka bayarwa amma ba a gaya maka kuɗin ba sai an zo ranar biya sai a ce maka jikka kaza kai kun ba haka kai tsammanin za a saida maka shi ba shine ma'anan wada'il mukhatara yace ka nisanci hadari a wajen kasuwanci kenan ya kasance abin da zaka sai ka sani abin da kuma zaka badawa ka sani kuma lokacin da zaka bada shi ka sani shine ma'anan faharirna ha wada'il mukhatara yace wa in takun tabarru'an aw aw tawthiqa فأمرها أخف فدر التفرقة يتي وإن تكون تبرعا إذن يكسنتي يرجيجين ياتي تتبرع أبن أكتي ما تبرع شيني صدقة كو كوتا أنا قان لكيكو ko kuma wasiya duk suna daga cikin attabarru idan ya kasance yarjejeniya ce ta ta kyauta au tawsiqa ko kuma ta tawsiqa kamar irin misalin me yake da suna arrahan yana daga cikin at-tawfiqa wurin kasuwanci akwai abin da ake cewa at-tawfiqa shine ar-rahan yana shiga a ciki a rubuta yarjejeniya ta kasuwancin yana daga ciki kenan shine tawfiqa idan ya kasance yarjejeniya ce ta kyauta ko abin da za a baka ne ko kuma abin da zaka bayar jingina ne fa amruha akhaffu fadli tafruqa to al'amarinta yana da sauki ka gane bambanci anan kun san a cikin abuwa na fiƙihu babu babin da yi wahala kamar babi na kasuwanci babu babin da yi wahala idan kana so ka san mutum wai faƙihi ne tabbas to tambayi shi matsala ta kasuwanci ta hi komai wahala idan ka ɗauki littafi na muwaffa babu babin da yake da wahala da ɗaurin kai kawar me kawar ɓangaren kasuwanci kuma muwaffa ya shahara akan sauran littafan hadisi da ya fi faɗaɗawa akan al'amari na kasuwanci domin a cikin muwaffa masu sharhi sun ce akwai ma kasuwancin da a lokacin littafin ba a san shi ba sai wannan lokacin aka kai akwai kasuwancin da ma har yanzu ma ba fara shi ba a cikin muwatta wannan magana na ji daga malam albani rahimahullahu ta'ala ana ganin da ke ko wannan shine kenan to shine suke cewa anan in dai kasuwanci ne na saye da sayarwa to shi ana so komi a yi shi da ka'ida amma in al'amari ne na kyauta to shi wannan ana sauƙaƙawa a ciki ka'idar shine suke cewa yughtafaru fi tabarru'ati ma la yughtafaru fi meke da suna ma la yughtafaru fil mu'awadat yughtafaru fi tabarru'ati ma la yughtafaru fil mu'awadat bil misali yatadhi al maqal mutun ne yace maka zai baka kyautar abu kaza to ba dole bane sai ya gaya maka garar da zai baka shi amma mutum ne yake maka ka sai da mishi abu kaza to a musulunce dole ne ya gaya maka yaushe zai baka abu kuma nawa zai baka kun ga a bangare na kasuwanci an mi an tsaurara a bangare na kyauta kuma mi ba mi ba an sauwaka shine yughtafaru fit tabarru'at ma la yughtafaru fil mu'awadat idan aka ce mu'awadat shine me ke shine shine sai da sayarwa sai ya ce ga dalilin da yasa aka sa aka sauƙaƙa a wajen al'amari na kasuwanci shine sai ya ce li'anna zi in hasalat fa maghnamu wa in tafut fa laysa fiha maghramu yace abin da yasa abun dangane da kyauta a tabarru'at aka sauƙaƙa li'annabi in hasalat fa magnamun domin shi ita kyauta in ta samu to ganima ce madalla wa in tafut fa laysa fiha magramu idan kun bata samu ba to ba kai asara ba dama ba naka bane ko ba za ku ana gane da kyau ba shi kasuwanci abin da yasa aka tsaurara dan in ba a samu yarjejeniya ba zaka iya ka rasa abun ka kai hasara amma ita kuma kyauta in ba a yarjejeniya ba ka samu ko baka samu baka yi ba baka yi hasara ba in ya baka to ganima ce in bai baka kun baka yi hasara ba tunda dama ba abinka bane ya kwace ba abinka bane ka rasa wannan kaida tana da muhimmanci sosai shine ma'anan yughtafaru fi fi fi tabarruat ma la yughtafaru fil muawadat ana ganin da kyau ko ne shi yasa in mutum yake zai maka kyauta kakka matsa mishi sai ya ga maka lokacin da zai baka ita ana gane da kyau ko to wannan shine kenan amma in kasuwanci ne tsananta komi a yi shi a bisa kan ka'ida haka musulunci yake so shi yasa ku ga musulunci hatta bashi ma yanzu a bada me yace ha faktubuhu ana gane da kyau ko a rubuta har kasuwanci ma in za a yi shi ma a rubuta in babu ma abin da za in babu rubutu har aka ce ma farihanun makbuda a bada jingina dan dai a samu me dan dai a samu tabbaci dan dai ba a so kai asarar dukiyarka mala yace wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi bi shar'i kal harzi fa bil urfi hududi kuma dukkanin abun da yazo a shari'a wa lam yuhaddad ba a kayyade shi ba ana gane da kyau ko da lokaci ko kuma da adadi bi shar'i a shar'ance kal harzi kawo misalin al hirz fa bil urfi hudud to da al'ada za a ƙayyade sa abinda ake ce ma alhirz shine ababi ne na na sata kun san ka'ida a musulunce ba duk abinda aka doke bane ake cewa an yi sata ana gane da kyau ko bari in baku misali yanzu mutum ne ya aje motar shi a can bakin kofa in aka swace shi ko da an kama barawan ko ana shari'ar musulunci ba za a cire mishi hannu ba amma an sako an sako moto a nan cikin gida sai ya shigo ya dauke shi to anan za a yanke mishi hannu ni a bambanci alhirz alhirz shine bambanci an gane da kyau ko kenan abinda ake ni da alhirz shine adano ana gane da kyau ko adano kenan abinda aka sace wanda aka adana shine ake ce ma fata shine za a yanke ma hannu amma abinda sakaci kai to wannan kuma shari'a ba ta je a yanke mishi hannu ba sai dai an kama barawon za a ladabtar da shi to shi alhirz adalo shari'a ba ta kayyade shi ba ana gane da kyau ko domin akwai inda adalo ko a can ba adalo bane a can waje a can ma ba adalo bane ana gane da kyau ko kai akwai ma inda a bakin kowa in an aje moto adalo ne kenan shi alhirz ya ya bambanta ne daga al'ada zuwa al'ada bari in ka muku ka'idar yanda take ka'idar faɗi ke gare ta nan malam ya kada misalin alhirzi ne don shari'a ba ta ƙayyade shi ba shi ne ka'ida suke cewa ma la hadda lahu fi shari'i fa yuhaddu bil urfi ma la hadda lahu fi shari'i fa yuhaddu bil urfi dukkanin abunda shari'a ba ta ƙayyade ba to da al'ada ake ƙayyade shi ana gane da kyau ko shari'a dai ta ce in mutum ya saci abu inda aka ɓoye shi shine za a yanke ma hannu amma ba ta ce bayani ɓoyen yake in ka sa ƙuryar ɗaki ko kuma a ko tsakar gida ka bar shi yayi wannan a al'adance yanzu misali mu a yamai zan ba ku misali mu a yamai duk wanda ya bar moto tsakar gida a al'adar mu mu a yamai to bai adana motar nan ba duk wanda ya bar moto tsakar gida bai adana moto ba don haka in mutum ya tsallako ya ɗauki moto da a shar'ance ne ba za a yanke mishi hannu ba domin shi mai mutum bai sa shi a hirz ba bai adana shi ba ana gane da kyau ko amma misali a irin garuruwan da sata bata yawaita ba nan tawa akwai sata da yawa nan da dama dai ko a da sauki yawa nan da sauki a tunani na gaskiya a to da karce karce ne ko to shi yasa aka ce ai ita al'ada dama ta bambanta daga anguwa daga daga gari zuwa gari ko mai yawa ma daga anguwa zuwa anguwa to misali in wannan anguwar sata bata yawaita ba to wanda ya kama mutum cikin gida yana da me a bari in baku misali ni garin da na shaida shine Tesawa tesawa garin ma'aikinmu na tahi akwai wata tahiya da na yi to akwai wani dan uwa da ya yawo da ni muna zuwa gaida yan uwa duk inda muka zo sai ya aje sai ya bar motar shi bakin kofa karo na farko da zai aje sai nace a'a ya zaka aje moto bakin kofa sai ce yace mi an kai malam nace a'a moto bakin kofa yace ai babu wata matsala a nan ne nace a mu ai ba bakin kofa ba ko a cikin gidan ma kana kawwa kawwa Allah ga yake ko to su kun ga ka bar shi a tsakiyar gida shi wannan ka adana shi alheri ne ke amma mu a yamai a cikin gida a ba alheri da bane wannan sakaci ne to a takaice ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi nan ya bada wani misali ko ga wani misali nan da ya bada wanda zai ƙara hidowa hili yace ku rike wannan kaida da kyau ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi tana shiga a babubukan fiqh masu yawa ko kusan in ce ma dukkanin abin da shahi mu'amala tana shiga bari mu karin bada misalai من ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حقق yace min zaka yana daga cikin misali na wannan ka'idar sigatul uqudi sigogi na kulla kasuwanci ko kuma na kulla aure mutlakan kai tsaye wa nahwuha da makamancin su fi qawli man kad haqqaqa a cikin magungunan malaman da suke tabbatattu malam yace daga cikin misalin wannan ka'idar shine siga ta kulla aure ko kuma siga ta yarjejeniyar kasuwanci ai daga cikin sharadi na aure akwai siga ko daga cikin rukunin aure akwai me akwai siga to wannan sigar musulunci ya ga yanda ake yin ta da wanda za su zo su ce mun zo neman irin aure ni ne na ƙara da irin aure wadansu ba su ma ƙara irin aure to amma da innamal a'malu a musu adalci innamal a'malu binniyat na akwai wanda suke cewa kun zo neman iri ka wanda suka zo kamar da za su je gona taki gona shibka to ai mace da ma Allah ya kwatanta ta da shibka ko da gona ko nisa'ukum harusul lakum to kaga akwai abubuwa da da da da ustazai ke tsarautawa wanda wanda bai kamata a ce an tsananta ba mun zo neman iri ka san dai da ka zo gaban mutum kace ka zo neman iri kuma a irin wannan ka san ba irin wake ya zo neman ko irin aure ko yawwa to mun zo neman iri suka ce mun ba ku wannan a ka'idance in al'ada su haka suke yi in kuma suna nihin neman aure ya tabbata mun zo neman aure auren wa wance to mun ba ku yayi ina son a bani aure an baka wannan mungunan sun ɗai ne ba ɗai ba ne amma manuwarsu duka mece ce guda ce kuma dukkaninsu siga ce kenan shari'a ba ta kayyade ga sigar da za a faɗi ba ita ce an faɗi aure ya ƙulwa matukar dai an samu al-ijab wal qabul ana ganin ku al-qabul wal ijab me yake da suna al-ijab wal qabul shine kai ka tambaya kai ka ce ka bada shi kuma ya ce ya me ya karba mun ba ku auren wanci to mun karba shine al-ijab mun ba ku aw ai awjabtu zawajaka laha ko kuma awjabtu zawajabnati lakum ko li ibnikum kenan shine ijab mun ba ku auren wanci to mun karbi auren wanci shine qabul ke ana gane da kyau ko to a takaice dai siga ta ta ta ta ta aure tana daga cikin abin da shari'a bata kayyade ba shine ma'anar misali na kenan kun ga ma la hadda lahu fi shar'i fa yuhaddu bil urfi kenan kowa zai aiki da me da al'adarsa misali magana mafi inganci musulunci bai ce ba adadin kilomita kaza in kai shine zaka yi kasaro komi ko wannan an bar al'adar mutane a al'adance a tawa zuwa ina ne in kaje za a ce kayi balaguro to in kai irin wannan tafi shine za ka yi ne shine za ka yi kasaro yanzu akwai wani kauye da yake nan shigowa tawa in kaje ba a sha kayi ne sai a ce a ya tafi kauye ya dawo kenan ba balaguro ya tafi ba amma da misali zai ta irin su ba da gishiri irin su a za a cewa yayi balaguro domin yana in ya tayi yami ya kwana ana gane da jago to wannan shine kenan kenan ba a kayyade ba a musulunci a al'adance ina ne in mutum ya shi ne balaguro to shine za a rike ba na'am to bari mu dan gaggauta mu samu abin ina ne muke waj'al ka lafzin kullu urfin muttarid fa shartuna al-urfi kal lafzi yarid yace waj'al ka lafzin ka lafzin kullu urfin muttarid dukkanin al'ada shine urf dukkanin al'ada muttarid dawamamma dukkanin al'ada dawamamma da aka saba yi waj'al ka lafzin to ka sanya wannan al'adar kamar nassi lafzi yana nufin nan kamar nassi ka sanya wannan al'adar kamar nassi za a yi aiki da ita a musulunci fa shartu nal urfiyyu kal lafzi yarid ana gan da kyau ko kenan shi sharadi wanda aka aka saba da shi al'adance kal lafzi yarid shi ma haka kamar nassi ne na shari'a abinda ake nufi anan shine shari'a ana aiki da ita al'urfu ko kuma al'ada muhakkama al'ada ana hukunci da ita wannan yana daga cikin alƙawa'idul khamsa al-kubra ka'idodi guda biyar masu girma a musulunci al'ada muhakkama duk abin da a al'adance wannan mutanen sun saba yi ana gane da kyau ko to a wannan mutanen zai zamantowa kamar dole ne a gare su yi wannan abu matukar bai sa'a mi ba bai sa'a ma shari'a ba haka kuma dukkanin sharaɗin da a al'adance an saba sharaɗi ne kaza ana gane da kyau ko to wannan sharaɗin shi ma kamar nasi ne na alkur'ani yadda ka'idar take su shi ne suke cewa al-ma'arufu urfan kalmashruti sharta al-ma'arufu urfan kalma'alumi nassa dukkaninsu ibarori ne guda biyu duk abinda al'adar mutane ce to kamar nasi ne na shari'a domin Allah ya ce wa'amur bil urfi ana gane da kyau ku ka yi umarni kuma da urfi me urfi shine ma ta'arafa alaihin nas kinan duk abin da shari'a ba ta zo da shi ba ga yanda za a yi sai kasance al'adar mutane haka ake yi to haka za a rike ana yi bari in baku misali misali na a yanayi na damun aure yanzu mu al'adance ne yin tsamin aure ya ake yin shi mutane ake gayyatowa ko a zo a zamna kuma sannan an goba shi ke zuwa da kan shibuwa ke zuwa uwaye ko wakilai ko waliyi da wakili to haka zuwa a zo a yi to akwai waɗanda su al'ada su amarya da ango za su zo su zamna ne kuma a cika takarda a yi sinyacir a yi sinye su al'ada su haka suke yi ana gane da kyau ko to haka al'ada su kuma haka za su tafiya da ita domin a ciki babu abin da ya saba mami babu abin da ya saba mami shari'a ba abin da ya saba ma shari'a wannan shine kenan yanda a takaice abin da mutane suka saba na al'ada matukar bai saba ma shari'a ba za a yi me za a yi me za a yi aiki da shi shine ma'anar wannan wannan ka'idar sai malam yace wa shartu aqdin kaunuhu min maliki wa kullu zi wilayatin kalmaliki sharadi na kulla yarjeje na kasuwanci anan akad ya zo da miki da siyaki tunda kusan siyaki ne ake ake aiki da shi idan akwai siyakin da aka kawo akad ana nufin kulla aure akwai siyakin da aka kawo akad ana nufin kasuwanci to wa shartu aqdin kaunuhu min malikin sharadi na kulla kasuwanci ya kasance daga mai abun ne za a yi da mai abun za a yi da mamallakin abin za a yi wa kullu zi wilayatin kalmaliki haka kuma dukkanin wanda aka ba shi kula da abu to kamar mai abun ne misali in za ka sai abu ga mutum to ka tabbatar da abun nashi ne ko kuma a'a ba nashi ba ne amma mai abun shi ya wakilta shi da yami da ya saida shi ne ma'anar dukkanin sharaɗi na ƙulla kasuwanci ko yarjejeniya hatta ma aure yana shiga a ciki domin ko aure idan aka zo za a yi kai za ka iya zuwa da kanka ko ka nema a baka kuma auren yayi haka kuma za ka iya turowa wakili wakili in kai namiji ne wakili ne amma in bangaren mace ne shine mi shine waliyi idan dai kasuwanci sai mai abu ya yarda ko a yi da shi ko ya wakilta wani sharɗi na kasuwanci da haka in ka sai kayan sata to a musulunci wannan kasuwancin bai mi ba bai yi ba wa kullu man ridahu ghayru mu'ta ghayru mu'tabar ka mubra'in fa ilmuhu la yu'tabar wa kullu man ridahu ghayru mu'tabar duk wanda ba dole bane sai ya yarda za a yi wata yarjejeniya ka mubura'in kama wanda za a kubutar daga gidan kaso ko daga wani bashi da ake biye shi fa ilmuhu la yu'tabar to ba dole bane sai ya san da za a yi abun Allahu akbar ita ka'ida dole ne in kana so gane sai da misali abinda ake nihi anan shine ka'idar yadda take a nasar shine man la yu'tabaru ridahu fala yu'tabaru ilmu duk wanda ba dole bane sai ya yarda za a yi abu to ba dole bane sai an sanar da shi in za a yi abu misali nan malam ya bada kamubra'in kamar wanda za a kubutar misali mutum ne aka kama gidan kaso sai ka zo belin shi to a ka'ida ba dole bane sai an faɗa mishi cewa ka zo belin shi ana gane da ko domin ai ka'ida ba sai ya yarda ba sannan mi sannan a hudo shi ko yanzu misali mutum ne ake biya kuɗi sai ka zo ka biya mishi wannan kuɗin tare da bai sani ba ba ka da laifin komai kun ba dole bane sai ya sani tun da shi mai abu ka'ida dai a bashi kuɗin shi ne ko ko da wani ya ce ban yarda ba wanda ya biya mini kai amshi kuɗin ka kyalama ciyaci ana gane da ke ko mutum ne kake bai shi bashi jika ɗari sai wani ɗan uwanshi zai biya mishi da ji labari sai ce kai an cewa ne ya biya bashi na to ban yarda ba mai da mishi kuɗin shi to ni yace ba kyalamin tsiyaji ala gane da kyau ko wannan shine kyalamin tsiyaji ba dole ba sai ya sani shine yanzu misali mace wannan ba a kasuwanci kawai ke shiga ba wannan ka'ida ba a kasuwanci kawai take shiga ba mace dole sai in ta yarda ne zaka sake ta a to ba dole ba in ka sake da sai za ta ne a nan malamai suna kawo shi ne a misali kana so ka ɗabbaka sunna ta mace ta yi idda domin a musulunci ina mace kamata ta yi idda ba a musulunci ma a sunnanci wanda in kai za ka samu lada gidanka ya kamata ta yi idda ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda ku sake su bayan sun kare idda to idan ka san da da kace mata ka sake ta ba za ta tsaya kai idda ba don haka mata yin suke ko to malamai suka ce ya halatta ba sai ka gaya mata ba da ka sake ta ka rubuta takarda ka boye sai ta kare idda sai ka ce to amshi kina da incin yanzu in kika mata ki nemi mishin aure don kin kare idda ki don tun yoshe na sake ki ko kuma ka samu dan ka samu abokin ka ce mata matata na sake ta amma ba zan gaya mata ba sai ta kare idda domin ba dole bane sai ta yarda shine man la yu'tabaru ridahu fala yu'tabaru ilmu Allah ga nake ko kaman su ka'idodi ba ta yi wa ayi su ba da bada misalai bane in ba da bada misalai ba a ga ba a ga ku yanzu da ba a bada misalai da Allah kuna ganewa shi yasa su ba su son garaje sun dazo dai ana tunna min lokaci yayin ne ya kamata mu tsaya ko ko a ida to mu ida dan musamman sai mu tashi a bisa kan babe akwai misalai da yawa wa kullu da'wa li fasadi al-aqdi ma'a adda'i sihhatin la tujdi wa kullu da'wa li fasadi al-aqdi dukkanin ikirari na cewa yarjejeniya ta lalace ma'a adda'i sihhatin ana gane da kyau ko tare da cewa an san da a farko dai tun lokacin da aka kulla abun an cika ka'idodi la tujidi to wannan baya baya amfani abinda ake nufi shine kenan al-aslu fil aqd as-sihha asali shine da an yi yarjejeniya in kasuwanci ne in aure ne to asali shine inganci duk wanda yace aure ya lalace to yana buƙatar ya kawo me dalili duk wanda yace kasuwancin nan bai yi ba to yana buƙatar ya kawo me dalili domin al-aslu al-aslu fil aqd as-sihha asali shine da an yi yarjejeniya da an yi kasuwanci da an kulla aure shine me ingantacce ne sai da dalilin lalacewarsa wa kullama yunkiruhu al-hissumna'a sama'a da'wahu wa diddu husma'a wa kullama yunkiru al-hissu dukkanin abunda hankali yake korewa al-hissu anan yana nufin al-aqlu akwai lokacin da al-hissu yake doka ma'anan al-aqlu duk abunda a hankalice ba a yarda da shi ba a hankali baya dokar sa imna'a sama a da'awahu to kada ma ka saurari mai ikirarin cewa abin ya abku wajiddu husma amma kishiyarsa ka saurara abin da ake nihi dai dukkanin abin da baya daidai da hankali to a wajen shari'a ba a ma sauraron shi amma in yana daidai da hankali to a shar'ance za a tsaya a saurare shi abin idali ne wanda za su yi maganin shi ko abin da ya kama da haka ana gane da kyau ko wannan shine kenan nan ya kamata mu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna assalamu alaikum wa rahmatullah sauke ba ko? Sallah, sallah. Thank you.